أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na alhamis takwas ga watan ramadan a shekara ta 1436 ta hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne 25 ga watan 6 a shekara ta 2015 a lissafin da ake cewa miladiya wannan shi ne darasinmu na takwas cikin abinda muke karantawa daga tafsirin malam abdurrahman ibn nasir al-sa'idi da kuma abin da ya Allah ya sare na ma'anonin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala a suratu ali imran a darasinmu na jiya mun tsaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan kafirai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna wal ladhina min qablihim kadhabu bi ayatina fa akhadhahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab zamu tashi yau a fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa qul lil ladhina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad Allah subhanahu ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa waɗanda suka kafirta satughlabuna lalle za a rinjaye ku wa tuhsharuna kuma za a tara ku ila jahannama zuwa wutar jahannama a nan duniya galaba da rinjayen addinin musulunci a kanku sannan kuma a lahira za a tattara ku a mai da ku wutar jihannama ita ce makoma wa bi isal mihad tir da ita a matsayin makwanci da wurin shimfiɗar da ɗan adam zai dawwama a kai allah tsare mu allah swt sannan ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata lalle kuna da abin lura kuna da aya alama hujja burhani bayyananne mai ƙarfi wanda babu kokonto a ciki fi fi'ataini ai fi sha'ani fi'ataini dangane da wata jama'a guda biyu fi'atun ɗaya daga cikin wannan ƙungiyoyi ko jama'ar tuqatilu fi sabilillah suna yaƙi ne domin Allah subhanahu wata'ala domin ɗaukaka addininsa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa wa ukhra wata fi'ar kuma wata jama'ar kafiratun kafira ce bata yadda da Allah ba bata imani da addininsa ba nan ana nufin kafiran ƙurayshawa domin su ne ake magana domin ana maganar yakin badar ne ya raunahun mithlaihim ra'ayal ain suna ganin su rubinsu guda biyu ma'ana kwatankwacinsu sau biyu mun zo magana za mu ji suwaye ke ganin suwaye ra'ayal aini gani na ido kuru-kuru zahiri Allah ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah kuwa yana karfafar man yasha wanda yaso bi nasrihi da taimakonsa inna fi zalika lalle a cikin wannan abu da ya gabata da aka gaya muku la ibaratan akwai abin lura akwai abin da ake so ka lura da irinsa ka ɗauki darasi ga suwa ga ulil absari ga mutane masu basira malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi dangane da wannan aya yana cewa sun maƙala ta'ala sannan allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙul ya muhammad ka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lilladina kafaru ga waɗanda suka kafirta wannan bayan ya asu kenan tunda dama an musu wa'azi ba su karɓa ba to sakamakonsu a nan duniya za a yi yaƙi da su in aka yi yaƙi da su za a fi ƙarfinsu bayan an fi ƙarfinsu kuma in suka mutu akan wannan hali to za su shiga wutar jahannama shi ne abin da Allah maɗauki shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa waɗannan kafirai satughlabuna ya zo a wata riwayan sayughlabuna ma'ana ana hikayar wasu ne kenan ba waɗanda ake ma khitabin ba wa tuhsharuna a wata kira shi ma wa yuhsharuna ila jahannama zuwa wutar jahannama wa bi'sal mihad kuma tirda ita a matsayin makwanci shimfiɗa yace wa fi hada a wannan aya isharatun lil mu'minin akwai ishara ga mu'minai bin nasri ishara tambihi da fadakarwa da cewa Allah zai ba su galaba zai ba su taimako wa tahdhirun lil kuffari Allah yana kuma gargadi a wannan aya ga kafirai وقد وقع كما أخبر تعالى وأن أبون كما يأوكو كما يدعى الله بعد الأباد فنصر الله المؤمنين من قال يدعى الله يتمكي مؤمنين آيات إن بدر ما يفعلوا سواء سكت نصر مؤمنين كما دن دقنا كودا أنسى مصأكي تور وانا أبو كمر أهد دهنين تغالب إليه رنجاي يأوكو نيقى مؤمنين musamman har zuwa ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai rinjaye akan al'ummomin da suke zaune da su a musulmi a wancan lokaci an ci rinjaye akan kafirai a maka lokacin da aka yi fatuhu maka na ƙarshe kenan kafin nan an ci ƙarfin yahudawa a madina nasara suna matsowa kusa dab da ƙarshen rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rum wato abin nan su daular rumawa da take byzantine a nan abin nan a sham su ma an fara yaƙi da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙin tabuka duk da ba a yi ba aka dawo daga baya tura jeshin usama usama ibn zaid daga baya zamanin abubakar radiyallahu ta'ala anhu aka yaƙin yarmuk duka da su aka ci ƙarfin nasara su ne rumawa sannan daga baya kuma a aka ci ƙarfin farisa su ma daga baya a zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kun ga dai kenan nasara ce akan nasara ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma wannan addinin nasa shi yasa malamai dangane da wannan har suke faɗakarwa cewa tunda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana cewa al'adarsa ita ce ya rinjayar da muminai akan kafirai to in ba a samu haka ba za ka samu matsalar agun muminan ne tsayuwarsu ce ga addinin ba ta yi ba ba su tsaya yadda ya kamata da addinin ba sun fara tunanin wani abu kafin gyara kansu a addinance idan ku ba su gyara kansu addinance sun yi addini irin wanda Allah yake so ba suka zaɓi yin wasu addinan daban-daban wannan ya bu wancan wannan ya bu wancan shirka da ba a santa ba da a wannan al'ummar ta dawo cikin wannan al'ummar a cikin wannan al'ummar a samu masu bautawa wani wanda ba Allah ba a samu ɗaukaka wani ɗan adam a ce ya fi Allah ba ma wai shi ma Allah ba a ya fi Allah to waɗannan wannan al'ummar wa yake sarin cewa irin wannan al'ummar sai a dauke kai a daukaka ta kuma akan kafirai wannan mafarki ne duk wanda yake wannan abu al'umma sai sun dawo kan tarbiyyar nan ta farko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yadda shi manzon Allah sallallahu da sahabbai suka samu wancan irin linjaye adadin su kadan adadin kafirai ninkin ba ninkin amma su ci nasara a kansu to sababin wallahi shine tsayuwa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin addini kar ka taba mafarkin wata rana mutu musulmi masu la ilaha illallah haka kawai su za su samu rinjaye a duniya a irin wannan halin da suke ciki shirka ita ce abin alfahari bid'a shine ake ta faɗa cewa dole sai mutane sun yi mai cewa mutane abu kaza bid'a ne a daina shine ake ganin ya zo da wani abu sabo bid'ar da an san tarihin faruwarta wai ita ita ce addini ita ce za a gwada mizanin wanda yake kanta shine mutumin kirki wanda ko yace a daina ta shi ake ganin wai shine bako a cikin al'umma to kun ga wace al'umma ce za a ba wa rinjaye akan kafirai gaskiya sai an yi canji sai an yi aiki aiki kuma ba na wasa ba a da kan da al'umma kan turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta asali wanda ya bar al'umma akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan me ya bar al'ummarsa ya gaya mana littafin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunan da ya zo da ita ya yi karantarwa ya ilmantar ya aikata a aikace an ga mai aikata duk mutumin da ya riko da nasa to shine mai cin nasara amma duk wanda ya fito da wani abu sabo daban wani addini sabo ko da bai kira shi wani addini ba wata hanya hanya ce kuma aka sa mata sunan hanyarwa ne wannan sunanta hanyarwa ne wannan ma sunanta hanyarwa ne a sa ran cewa za a shiga aljannar Allah Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaya mana cewa shiriya tana bin sa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya gaya wa al'umma ba yadda za a yi mutum ya rika mafarkin shi Allah zai taimakawa shi ne akan musuluncin gaske bayan ya yi watsi yana kyamar hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin ya fito da wata hanya ai ba laifi kullum kokowarsa shi ne gaya wa duniya cewa ai wannan ita ma ba laifi ba zancen ba laifi ake ba zancen wacce ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi yi in dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi ga hanyar da ya bi shi tabbas yana aljanna shine shugaban aljanna baki ɗaya ba mai shiga aljanna sai wanda ya bi shi sahabban sa sallallahu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi su ma Allah ya ba mu labari cewa ɗan aljanna da me suka shiga aljanna kullum ina gaya mana wannan ka'idar in kun rike ta za ku fahimci ainihin saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi da yaya sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi suka shiga aljanna Allah ya ba mu labari cewa Allah ya musu tattalin aljanna kuma yan aljanna ne me suka yi wani sabon addinin suka bi bayan na manzan Allah sallallahu Alaihi a'a wannan din da wannan turbar da ya bar su da wannan gwadaban suka yi haƙuri a haka suka mutu akan hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi shi yasa suka samu shiga aljanna amma duk wanda ya rena ta manzan Allah sallallahu Alaihi yana ganin shi bata ishe shi ba kila ma ya kira ta ƙauyanci ya kira bin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam zahirin binta yace shine ƙauyanci sai abinda wani mutum daban ya fahimta shi ya kama to hakika wannan yayi tawaye ga Allah yayi tawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda yana da awar cewa yana cikin al'ummar musulmi kila ma yana ganin cewa ba wanda ya kai shi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ƙarya ce ba zai yiwu ba aljannan nan ta Allah ce Allah nan ya aiko mana manzo ya ce shi za mu bi sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya aje manzon ya bi wani mutum daban mutumin da aka ce ya fi manzon ya ma fi Allah kuma sannan ka zo gaban Allah dan tashin alkiyama wace aljanna dawa za ka shiga da dai shi wancan din yana da aljannarsa a lahira tasa lahirar ba ta Allah ba shi ma da shi kenan sai mutum ya samu wurin zuwa ya kamata a ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah muna faɗin waɗannan abubuwa ba dan wato dan wata wata manufa ga wani mutum ba tambihi da faɗakarwa shine nasiha ta tsakani da Allah da zaka yi wa mutum ya ji tsoron Allah ka aje kowanne dan adam wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kowane ne shi duk matsayinsa ko ma yana da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga Allah madauki a cikin alkur'ani ai bai ce mana mu bi wani saboda alaƙarsa ta jini da manzan Allah ba sallallahu Alaihi wasallam na'am gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da 'yan gidansa musulmi muminai suna da alheri mai yawa da falala mai yawa wajibi dukkan musulmi ya yadda da falalar ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam amma fa ba su ne manzan Allah ba ba kuma su ne Allah ba ba za a bauta musu ba wanda za a bauta wa shine Allah da ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in ka in baka fahimci wannan ba to musuluncin Allah fa baka gane shi ba ma kwata kwata mutum wasa yake daga Allah lamarinsa ba wasa bane in kaga kun kintsu an dora ku akan kafirai to kun koma hanyarsa amma ba za a tsaya ana zagin Allah a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ana tsammanin wai wannan hanyar ita ce za a shiga aljannar Allah da ita duk da cewa masu wannan hanyar suna cewa su ba ruwan su ma da aljanna ku ne kauyawa in ilimin zahiri ku kuke neman aljanna su ba ruwan su da aljanna to Allah ko ya nesanta su daga aljanna wanda dai zai ce zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bai bi wani kato ba muna roƙon Allah ya nesanta shi daga aljannar Allah don ku babu wata aljanna banda ta Allah Allah ya hana shi basira Allah tsare mu to mu je don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana yace wa qad waqa'a kama akhbara ta'ala wannan abun kuwa hakika ya auku kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari fa nasarallahu almu'minina Allah ya taimaka wa mu'minai ala a'da'ihim akan abokan gabarsu min kuffaril mushrikina daga kafirin mushrikai wal yahudi da kuma yahudawa wan nasara da nasara su ne kiristoci wa sayaf'alu hadha ta'ala bi ibadihi wa jundihi al mu'minina ila yawmil qiyamati kun ji wannan nan jan wa sayaf'alu hadha ta'ala Allah ta'ala zai aikata irin wannan abin da ya aikata na taimakon muminai ya fifita su ya rinjayar da su akan kafirai to zai aikata irin wannan ga bayansa muminai wa jundihil mu'minin da kuma rindinarsa ta muminai da haka sharaɗin shi ne a tsaya akan wannan imani in dai an tsaya akan wannan imani wa in tu'minu wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a ba haka Allah ya faɗa ba to dan me muke kokonto in dai mun ji tsoron Allah kuma mun yi imani imani wani iri imani irin wanda Allah ya ce a yi imani da alkur'ani imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar ƙarshe da kuma imani da ƙaddara da dukkan abin da waɗannan abubuwa suka ƙunshe su kar a ƙaryata Allah kar a ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah shine sama da kowa shi kadai za a bautawa ba a bautawa wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yafi kowa daraja shi kadai za a bi ai wada'a a shiga aljanna duk wanda ba shi ba za a girmama shi za a yi masa da'a in yana bin Allah yana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ko ba ruwansa da Allah ba ruwansa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba ruwanka da shi kai riko da Allah ka kama hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine zaka tsira ka samu aljanna ka kyale mai bata ya bata Allah tsare mu to sai sai fa fi hada ibratu a wannan abin da Allah ya faɗa akwai ibra abin lura abin izina wa ayatun da kuma aya min ayatil qur'ani daga cikin ayoyin alqur'ani almushahadati bil hissi almushahada wanda ake gani bil hissi urukuru wal ayani da ido da ido wa akhbara ta'ala domin waɗannan abubuwan da suka faru da Allah madauki yace za a ci rinjaye za a rinjaye kafirai an rinjaye su ko ba a rinjaye su ba an gani ko ba a gani ba tarihi yana nan gashi nan muna karantawa shine abin da son faɗa da su abin da Allah ya yi wa wannan addini ya rinjayar da shi akan addinin da ba shi ba addinin kafirai gaba daya musamman zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sahabbansa su suka ci gaba da yada wannan manufar ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya taimake su ko bai taimake su ba a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kakaf yaƙoƙin da ya yi a cikin jaziratul arab aka rinjaya da duk waɗanda suke jaziratul arab mun san jaziratul arab ko arabian peninsula da ake cewa ma'ana abin nan da yadda da ake cewa tsibiri na larabawa inda ya kunshi waɗannan ƙasashe da ake cima ƙasashen gulf da su yaman da sauransu duk a lokacin nan sun karɓi musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya ci gaba da taimakon sahabbai akan wannan manufa saboda me saboda su ma akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su suka ci gaba wannan yana mai da martani ga maganganu irin masu addinin shi'a da suke zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ganin wani addinin suka bi daban ba na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah baya taimakon mutumin da yake kan wani addinin daban ba na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam a taimaki mutum har ya samu tamkini ya samu shugabancin ya dauki musuluncin ya kai inda ba a kansa suke ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu me ya kamata su yi da sai sayyidina Abubakar ya fito ya ga mutane shi to dama wannan mutumin munafintarsa muke tunda ya mutu shikenan su zo su ja mutane a koma addinin bautar lata da uzza abinda su yan shi'a suke tuhumar waɗannan sahabban cewa abinda suke so kenan ba sa san addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a waƙi mai faru addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi din suka ci gaba da yada kuma shi din ne Allah ya taimake su akai shi yasa ibn qayyim yake cewa babu mai zagin Allah irin yadda kirista suka zagi Allah haka shi'a suka zagi Allah kiristoci zagin Allah a matsayin cewa Allah yana da ɗa domin babu zagin da ya kai a ce Allah yana da ɗa na biyu wanda ya ce Allah ya taimaki makiya addinin Allah domin a mizanin irin na shi'a sahabbai makiya addinin Allah ko to wanda ku yi tuhumi yake ganin yaya Allah zai taimaki makiya addinin Allah akan addinin Allah to ba wanda ya zagi Allah irin wannan domin shi Allah subhanahu wataala suwa ya taimakawa muminan ya taimakawa kuma muminan nan aiki suka yi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi don haka kuma saboda wannan Allah madauki yasa suka ci nasara ba san zuciyarsu suka yada ba Allah subhanahu wataala ya ilmantar da mu Allah ilmantar da mu to shine sai yake cewa fa fi hadhihi al-ayati عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحس والآيات وأخبر تعالى أن الكفار ألا يبام labari. cewa su kafirai ma'a annahum tare da cewa su maghlubu na fiddari abin rinjaya ne a nan gidan duniya annahum to cewa kuma su mahshuruna za a tashe su za a tara su wa majmu'una a hada su yawmal qiyamati lidaril bawari ga gidan halaka gidan halaka shine wutar jahannama wa hadha huwa alladhi mahaduhu li anfusihim wannan gidan kuwa na halaka na jahannama su ne suka shimfiɗa shi ga kawunansu fa bi isal mihad mihaduhum tir da wannan makoma shimfiɗa a matsayin shimfiɗa gare su wa bi isal jaza'u jaza'uhum kuma tir da wannan sakamako a matsayin shine sakamakon su domin duk wanda ya kafirce wa Allah to shi ya zabi ya shiga wuta shi yasa dama amfanin gargadi tun yanzu kenan kafin mutum ya mutu ya bar kafirce wa Allah ya bar zagin Allah ya bar zagin manzan Allah sallallahu alaihi ya koma ya haƙura da iya abin da Allah ya baiwa manzan Allah sallallahu alaihi a cikin alƙur'anin nan a nan shirya take ka bautawa Allah da shi ka bautawa Allah da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to nan ne cin nasara kuma insha Allah shine mutum idan yayi zai samu makoma mai kyau Allah ya ba mu makoma mai kyau sannan Allah subhanahu wataala ya ce qad kana lakum ayatun lalle kuna da aya ai ibratun azimatun kuna da abin lura babba fi fi'ataini ai fi sha'ani fi'ataini dangane da wasu kungiyoyi guda biyu jama'a guda biyu iltaqata da suka hadu iltaqata ma'ana suka hadu a wurin yaki wa hadha yawm badr wannan ranar yakin badar ne abin ya uku da shi ake ma'ana ana ishara ne nan zuwa ga yakin badar Allah ya ce fi'atun wata fi'ar ma'ana ƙungiya ɗaya daga cikin ƙungiyoyin guda biyu tunda a cewa aka yi fi'atai ne ma'ana firƙatai ne majmu'atai ne yawa ƙungiyoyi guda biyu ɗaya tuqatilu fi sabilillahi yakin da take yi dan ɗaukaka addinin Allah ne addinin Allah suke so ya ɗaukaka suwaye yace wa humur rasul sune manzo sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da shi da sahabbansa wa ukhra wata ƙungiyar kuma daban ɗayar kenan kafiratun kafirai ne su ai yace kuffaru quraishin sune kafiran quraishawa alladhina kharaju min diyarihim waɗanda suka fito daga gidansu bataran suna masu jiji da kai wa fakhran da alfahari wa ri'a'an nasi suna masu riya ga mutane cewa su masu ƙarfi ne masu dukiya ne ba a isa a taɓa su ba ai su ne masu gari ba haka suka fito ba lokacin suka fito yaƙi wa yasudduna an sabilillah kuma suna kangewa daga hanyar Allah kada a bita suna hana mutane su bi addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah fa jama'a Allahu baina ta'ifataini fi badr sai Allah ya hada waɗannan kungiyoyin guda biyu a garin Badar wa kana mushrikuna a lokacin nan su mushrikai ad'afal mu'minin sun ninkin ba fiye da ninki ma'ana ba ninki ɗaya ba sun ninka muminai sama da ɗaya shi ne abin da ke mai da abu'af sai zo abin da sigar jam'i bai sai zaifai almusulmi ne ba da ya ce da'ifai ana nufin ninki ɗaya ma'ana sun kai su sau biyu mun fahimci abin da abin da aka ce ka ninka shi ai irinsa ne ka haɗa guda biyu shine abin nufi yawa to amma nan ya ce abu'afal mu'mini domin adadin muminai a ranar yakin badar mutum nawa ne ɗari uku da goma sha uku gwargwadon riwayoyi dai da suka zo da saɓanin da suka faɗi a kai su kuma kafirai fa mutum dubu ɗaya kimanin dubu ɗaya kofi kaɗan wannan shine adadinsu to da ɗari uku da dubu ɗaya ai ba ninki sau ɗaya aka ninka ba ko da to shi yasa ce abu afa domin da ninki ɗaya ne du'ifai za a ce ninki biyu to sai ce abu afa almu'mini fali hadha qala shi yasa Allah madauke ce yarawnahum mislaihim ra'ayal aini suna ganin su ninkin su sau biyu ra'ayal aini a ido ganin ido ai mane fasa yara almu'minuna alkafirina su mumine suna ganin kafirai yaziduna alaiha sun karu akan su ziyadatan kathiratan ma'ana sun karu sun fi su fi da yawa tablugu almudha'afata sun kai ninki daya wa tazidu alaiha sun ma fi ninki daya shine abin da yake nufi Allah sa kun fahimci abin da yake nufi wa akkada hadha bi qawlihi a wasu malaman malam alqasimi cikin littafinsa mahasinu ta'wil ya aka sabin cewa kafirai ne suka ga muminai cewa muminan sun ninka su har yake cewa wannan kuma kada wani ya ce yaya wa haka zai zama gashi kuma a suratu ali imran abinan a suratu al'anfal suratul anfal Allah maɗaukaki yana ba mu labarin cewa yi ƙallilukum fi a yunihim yana ƙanƙanta ku a idanunsu ma'ana suna ganin ku ku ba ku da yawa tun da ana zancen yaƙi ɗaya ne badar ɗin ake zance Allah ta ku gane shi ne ke cewa la'alla ana ishara ne zuwa ga hali biyu daban-daban halin farko lokacin da ko da ke ya nakalto wannan magana ma daga zamakshari ne ke cewa mun san dai zamakshari ba mu uta zile cewa an an faɗi yuqallilukum fi ayunihim an kankanta adadin ku a idanun kafirai a farkon lamari ne sannan daga baya dan a sa musu wancan dan a sa musu tsoro sai aka nuna muminan adadin su ya ninka kafirai kun fahimci wannan can amma daga baya da suka go kusa lokacin da za a yi malhama ɗin sosai a karan batta sosai sai aka ƙanƙanta su bayan da aka yawaita su shine ake ishara ana cewa ya raunahun mislayin ra'ayal ain ai kafiran suna ganin muminai ninki biyu a ganin ido saboda a ƙara razanar da su da kuwa dan a jawo hankalinsu ne a ce ai ba su ma da yawa ku ku zo kawai mu auka musu sai da aka zo kusa sai aka nuna musu cewa sun fi haka yawa dan su tsorata wasu kuma malam suka ce a zai iya zama ma akasi a kan annu a yawaita su da farko dan a an gizo su taho su zo za su lankwame su sai kuma a kankanta su lokacin da za a nuna musu aya dan su ga cewa abun ba yawa bane ba kusa ba karfin Allah wannan dai yana cikin maganganun da malamai suka in ka koma littafin tafsiri zaka ga abin da suka ambata a yace fa nasarallahu almu'minin Allah ya taimaka wa mu'minai wa ayyadahum kuma ya karfafe su binasrihi da taimakonsa fahazamuhum sai suka rinjayi kafiran nan suka ci karfin su a yaƙi wa qatalu sanadidahum suka manya suka kashe manya manyan shugabannin addinin su sune sanadid gingima gingima da sune ahlul ra'ayi da ake koma zuwa gare su sune masu shugabancin al'umma a bangaren addini a siyasance a komai wa asaru kathiran minhum kuma suka kama a matsayin ribatattun yaƙi da yawa daga cikin waɗannan sanadid ɗin wa ma za ka illa li anna Allah nasiru man nasarahu wannan bai kasance ba sai saboda Allah yana taimakon mai taimakonsa ne in ji wannan Allah na taimakon mai taimakonsa taimakonsa yana nufin mai taimakon addininsa domin Allah ba mabukacin taimako bane a gun kowa amma addininsa in ka taimaka masa to Allah zai taimaka maka ka'idar sananniya ce kamar da zamu zo mu ji a ƙarshe wa khazilu man kafara bihi Allah kuma mai tabar da wanda ya kafirce masa ne khazil shine a bar ma'ana mai barin mutum ya ki taimaka masa shine ma'anan khudlan Allah zai bar su ba zai taimaka musu ba to haka zai bar su su kafirai saboda me sun kafirce wa Allah fa fi hada ibratun liul ibratun liulil absar lalle a wannan akwai abin lura ga ma'abuta hankula ma'abuta basira asalin ibra malamai suna cewa abinda ake nufi da ita shine kiyasi kiyasi kai kiyasin wani hali da aka baka labari ko kai kiyasin halin wani da ya gabata akan naka halin da kake ciki idan Allah baka labarin wani abu da ya shafi al'ummomin baya sai aka ce kuma kai ka ɗauki izina abinda ake nufi ka ɗau izina shine ka sa kanka a matsayinsu irin abin da ya same su shi zai same ka don haka su muminai mai Allah ya musu Allah ya taimake su saboda mai saboda sun taimaki addininsa to kai ma in ka taimaki addinin Allah a zamanin yanzu to Allah zai taimake ka shi ne abin da ake nufi da ibra ku yi kiyasi ku ɗauki kanku ku ɗora wa kanku hukuncin waɗancan na baya yadda Allah ya mu'amala da su to haka zai mu'amala da ku su kuma kafirai a gefensu su ma a ɗau izina ta ɓangarensu sun ƙi addinin Allah sun kafirce masa sai Allah ya taɓar da su sai ƙi taimakonsu kuma a yanzu in kuka kafirce wa Allah kuka ƙi taimakon addinin Allah to Allah zai bar ku ba zai taimaka muku wannan shine ma'anan ibra kamar da malamin suka ambata shi sa har malam ibnu timiya ke kawo wata magana yake cewa wannan asalin abin yana nuna mana abinda Allah maɗauki ke faɗa a wurare da yawa da yake cewa sunnatullahi lati qad khalat min qabl ko ya faɗi wannan a wurare da yawa sunnatullah sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila a wani wurin walan tajida li sunnatillahi tahwila yace abinda ake nufi dama a ja hankalin mutane akai shine su dauki izina izinan nan kuma ana nufin su yi kiyasi kiyasu tardi in mumine ne ƙiyasul aksi akan kafirai ƙiyasul tardin zai iya ɗauka hata mumine da kafirai ma'ana in kun yi kaza kuma haka za a yi muku in kuma ba ku yi irin abin da suka yi ba to sai a ɗauki ƙiyasul aksi ƙiyasul aksi shine sun kuyan abin da wancan ƙiyasul tardi shine wanda baya sabawa in an yi kaza kaza zai faru kaza kaza zai faru ƙiyasul aksi kuma shine ku fahimci cewa da aka ce an yi wa kafirai kaza to ashe ba za a yi wa muminai ba shi ne ma'anin ƙiyasul aksi da aka ce an yi wa muminai kaza na taimako to ashe ba za a yi wa kafirai ba kun fahimci wannan zancen ba sani ko kun gane abin da ke nufi don haka ashe idan har mutane suna son taimako me za su yi su bi wannan hanya yadda ya ce ya yi wa na baya to kuma haka zai duku tun da ya faɗa ma har ya ce walanta ji da lissunnatin lahi tabdila ku duba ku ga a cikin suratu al-ahzab da yake cewa la'in lam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bi thumma la yujawiru la yujawirunaka fiha illa qalila ko mal'uni aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sai ce me sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl walan tajid li sunnatillahi tabdila don haka ashe yadda yadda ya faɗa mu abin nan munafikai da waɗanda akwai cuta a zukatansu da 'yan yawo da zance na banza iri-iri a nan a faɗi kaza a nan a faɗi kaza in ba su bar cutar da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to Allah zai shunshuna ka a kansu shi ne ma'ana la yughriyan naka bihi Allah zai shunshuna ka a kansu ma'ana zai umarce ka ka yaƙe su da ai munafiki an kyale su ne ba a yaƙe su ba ko to in ba su daina ba Allah zai sa ka yaƙe su in ka yaƙe su kuma sannan ba za su sake zama tare da kai ba a madina har malam ibnu taymiya yayi amfani da wannan ayar yake cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafinci ya kare kai tun kafin ya mutu ba munafinci domin wannan abin da Allah ya ce zai yi idan munafikai ba su daina abin su ba to da da sun ci gaba da yi to da Allah madaukaki din ya sa an yaƙe su to tunda muka ga ba a yaƙe su ba to ashe daina munafincin akai da shugabansu ya mutu da yawa daga cikin su sun tuba da haka wanda zai tuhumi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga baya sun ci gaba da munafinci to shi ma bai fahimci abin da Allah madauki ke faɗi ba kun gano nan zancen to a cikaice waɗannan irin abubuwan suna nan a Qur'ani a wurare da yawa Allah madauki na bamu labarin su banda wannan akwai abin da ya shafi faɗin Allah subhanahu wataala da yake faɗin cewa akan wannan magana ta kiyasi yana gaya wa kafirai lokacin da ya kawo walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر سيسمي أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الظهر في الزبر شن كافرانكو كو نزامن ينزو خير من أولئكم سوني سكفوا أنتن كافران نفركم su sun kafirce an halaka su ku din kun fi su ne da za ku kafirce ba za a halaka ku ba shine abin nufi shi ne har malamai suke cewa wannan abin nan hujja ce aqliya aka kafa musu sannan kuma sai ya ce musu am lakum bara'atun fi zubur ko ko kuna da bara'a ne an rubuta muku takarda cewa ba za a yi muku azaba ba gashi ku tafi da ita duk abin da kuka ba za a yi muku azaba ba shine bara'atun fi zubur a cikin littafai an rubuta cewa ba za a yi muku azaba ba wannan kuma shine mai hujja shar'iyya sam'iyya in kuna da hujja a littafi ku kawo cewa ba za a yi muku azaba ba in kuma ba hujja ta rubuce ba ku kun fi waɗancan kafirin ne na baya shi yasa a wannan wurin kafin mu zo nan ai kun ga Allah madauke ce mana ka da abi ali fir'au ko yadda aka yi da ali fir'auna yadda aka yi da su to haka abin zai kasance to haka ya muminai haka lamarin yake duk mutumin da ya bi sunnar wato ya bi hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah zai masa irin yadda ya yi muminan farko duk wanda ya ƙi bin hanyar Allah ya bi hanyar kafirai to Allah zai masa irin yadda yau kafiran farko wannan ita ce sunnar Allah Allah kuma sunnarsa ba ta canzawa haka take me ma'anar sunnar Allah da hmm in an ce sunnar Allah ana nufin hanyar da ya saba mu'amala da bayinsa shine ma'anar sunnar Allah hanyar da ya saba mu'amala da bayinsa to ita ba ta canzawa yanzu kun ga dangane da muminai a cikin suratul baqara mun karanta a baya ba ga mumene ba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib ba haka ga mumene ba yaya kuke sa ran za ku shiga aljanna bayan irin misalin kwatankwacin abin da ya samu na baya bai same ku ba su da yaƙi da cututtuka sun same su sun shiga bala'o'i iri-iri kai sun shiga tsananin da har sai da manzo a wancan zamani a can baya yake cewa da shi da waɗanda suka yi imani da shi za su ce wai nasarar allah ma yaushe za ta zo ne kamar suna kokonto kuma ba kokonto ba ne tunda manzo baya kokonto amma nasarar allah da ya ce zai mana yaushe za ta zo ne kaga ba cewa suka yi anya za ta zo ba cewa yaushe za ta zo saboda suna da yaƙinin za ta zo kun fahimci wannan to idan muminai an gaya musu wannan yaushe mutum zai zo ya shantake ya bi wani addinin da ba na Allah ba ya bi addinin da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya saran cewa haka ko zai shiga aljanna ba ba ba a jarrabe ka ba ba musifa ba yaki ba komai haka kawai kuma ba ƙari ma akan wannan a ce ka zo ka botsarewa addinin Allah kai wani addinin daban ba na Allah ba wanda ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba kuma har kana kafafa kai ne akan hanyar Allah kunga lamarin Allah karkai tsammanin lamari ne na mafarki Allah fa ba shi ruwansa da kowa a cikinmu dangane da abin da ya shafi wai yana da wata alaka ba shi da alaka da kowa Allah bai haifi kowa ba haka yake lam yalid wa lam yulad kuma shi ma ba haife shi ba ba wanda zai zo ya ce shi ɗa ne ga Allah ko uba ne ga Allah duk wanda ya faɗi wannan ƙarya ya kuma mafarkinsa kuma rashin hankali ya da dabbanci don haka alaƙar mu da Allah shine wannan abin da ya aiko mana ga manzo ga littafi mun bi manzo mun bi littafi mu nasa ne aljanna an kafirce wa manzo an kafirce wa littafi to mutum ba zai zama na Allah ba sai wutar jahannama wannan shi da hukunci wannan ita ce sunnar da ya kamata ko ya wajaba ko wani mutum ya fahimce ta cewa addinin Allah an gina shi ne akan irin wannan tsari ba tsarin abin nan ba haka nan abin da ya shafi ambatan ibra wurare da yawa Allah madauki ya ba mu labari kun ga dangane da halakar da fir'auna da ya halakar da shi da ya kama shi linakalin akhirati wal ula ko sai ce inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha bayan ya gaya mana ga yadda ya halakar da fir'auna sai ce to wannan abin da aka yi fir'auna ibra ce ma'ana ibra a nan ku yi kiyasi kuma in kuka yi irin na fir'auna to irin abin da ya same shi shi zai same ku wannan shine ma'anar ibra haka nan kuma dama yake gaya mana laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara bayan ya gama kissar annabi yusuf ko sai faɗi wannan lalle a cikin kissoshin waɗannan annabawa da ya jero an yi kaza wane ya zo an yi kaza mutanensa sun yarda da shi sun tsira wanda ba su yarda da shi ba an halaka su da ya gama wannan labarin sai ce waɗannan kissoshi na annabawa da ake gaya muku a cikinsu akwai ibra ibra abin da ake nufi da ita shine mai kiyasi ma'ana ku kiyasin kanku a kansu in kun yi abin da suka yi ma'ana muminansu da suka bi manzan to kuma ku samu sakamako mai kyau irin yadda shi annabin da muminan suka samu in kun yi abin da kafiran wancan zamani suka yi aka halakar da su to kuma ku jira za a halaka ku wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala kuma kamar yadda ya gaya mana huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'b يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين سيسمي فاعتبروا يا أولي الأبصار يد أكت إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن أنا تؤتي كما أنت فاعتبروا ذاك كدوكي إذنا كدوكي من قياسي ku kwatanta yadda waɗancan Allah ya halaka su aka kore su daga gidajensu da su da mumine su suna ruguza gidajen don kar a zo a gansu masu kyau a ɗauke fata domin kusan bai hude yana da gida mai kyau mun karanta wannan asira ko lokacin da aka go abin nan yakin banun nadir ne da aka go wannan yaki shine suka rika rusa gidajensu da hannayensu domin tsoron kada muminai su zo su samu wannan gidajen da kyau muminai su kuma su ma garin yaki suka ruguza gidajen haka yukhribuna shine yukhribuna suna ruguza buyutahum gidajensu bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minina da kuma hannun muminai to a ƙarshe sai Allah ya ce fa'tabiru amma ba kowa da kowa ba sai ce ya ulil absar ya ku masu basira masu hangen nesa masu tunani waɗanda wa'azin da aka yi ma wasu ya ishe su wa'azi ba sai sun jira abu ya hau kansu sannan su gane ba to da ko ake da haka abin da ake so mu ɗauka mu ɗauki izina daga abin da na bayan mu suka yi Allah subhanahu wata'ala ya taimaki wanda ya taimaka ne saboda ya bi addininsa ya taimaka wa addininsa ya kuma halaka wanda ya halaka saboda me saboda sun kauce ma addini Allah ba ruwansa da mu ba ƴaƴansa bane mu bayinsa ne mu bauta masa mu samu sakamakon sa mai kyau in mun ki kuwa Allah subhanahu ta'ala ya sauke a sai a samu mummunan sakamako wannan dai a dunkule a shine abin da ake nufi da wannan aya cewa inna fi dhalika la ibratan li ulil absar malami ya ci gaba yake cewa fa fi hadha ibratu li ulil absar ko a cikin wannan akwai izina da abin lura ga ma'abuta basira ai ashabul basairin nafizati masu zartacciyar basira in san da hausa ma haka muke cewa basira in an tambaye ka da hausa mecece basira in an ce mutum mai basira ne kaifin kwakwalwa da shi ka haɗo da kwakwalwar da hankali yawa duk wanda zai lura da hali kafin ya zo kansa ya gamsu cewa in abu irin kaza ya faru daga gare shi to irin abin da ya samu wancan na baya zai same shi saboda hangen nesansa ba saboda ya san gaibi ba fa lura hankalinsa baya manta abin da ya wuce a baya musamman kuma abin da ya wuce a bayan nan an ba shi labarinsa ka fahimci wani abin yanzu misali dattijo me yasa ake cewa dama a rika neman shawarar dattijai saboda sun samu gogayya sun yi gogayya irin ta duniya duk kuma wanda ya riga ka bin wata hanya ka girmama shi saboda akwai abin da ya fahimta baka fahimta ba yanzu ka fara shiga hanyar ka girmama shi saboda nisan basirarsa akan wannan abu shi idan wani abu ya taso irin abin da kake yi na azarbabi da gaggawa da aje a yi yanzu yanzu shi in shekaru suka zo masa ba zai irin wannan ba saboda zai ce na tuno a baya lokacin da aka yi kaza ma kaza ce ta faru don haka ba za mu maimaita kaza ba ko ba haka ba ne to amfanin wannan kenan to haka wanda aka bashi labari wanda suka wuce sun yi kaza an musu kaza sun yi kaza kuma an musu kaza to idan mutum ya doge cewa shi zai jira sai nasa halin ai ku kawai ba ku fahimta bane mu je kawai mu yi ko ma me zai faru ya faru to wannan shine hanyar marasa hankali hanyar masu hankali ko ita ce za su yi dirasa su duba in a baya din nan menene ya faru kuma menene zai iya faruwa in wannan abin muka maimaita shi to ina ga a ce abinda za ka ɗora ƙiyasin naka shine labarin Allah wancan mai dogon shekaru ya ɗora ƙiyasinsa ne akan khibirarsa da gogayyarsa ta rayuwa ya ce lokacin mu muna samari an yi kaza an yi kaza an yi kaza don haka sai kaza ya faru don haka ina ganin kar ku yi kaza din nan ku bari ai kaza wannan ai basirarsa ce haka ne to ina ga idan mutum yana da labarin Allah a hannunsa Allah ne ya ce maka abu kaza ga yadda yake gudana in kai kaza kaza za ka samu in ka ƙi kuma ka yi kaza to ga abin da za ka samu da khibirar ɗan adam da labarin Allah wane ne fi zama gaskiya to ga labarin Allah ya gaya mana al'ummomin da suka gabata dalilin zaman su halin da suka samu kansu a ciki wanda suka samu nasara taimakon addinin Allah suka wanda suka kuma halaka to sababin halaka su shine sun ki addinin Allah sun kafirce masa sun bi wani abu daban don haka akwai buƙatar ka ce ni yanzu ban yadda ba sai na jira na ga yadda na ƙare lokacin da za ka ƙare kana ina ai sai dai ka samu kanka a lahira lahira kuma ba lokacin wa'azantuwa ba ne lokacin da za ka yi nadama ne cewa a dawo da kai kuma ba a dawo ba don haka lokacin izina in dai kana da basira irin waccan basirar da tsohuwar gogayya da tunani da hankali zartacce mai tunani mai kyau to shine ka wa'azantu da abin da Allah maɗaukaki ya faɗi in ya faɗi kaza zai faru in kai kaza to lalle haka yake zai faru don haka kar ka aikata wannan abin da ba a so ka aikata abin da ake so Allah sa kun fahimci abin sai ke cewa ɗan ashabul basair annafiza wal uqulil kamila ma'abuta hankula hankulan kuma kammalallu mutanen da suke da hankali kammalalle kun san hankali daraja daraja ne hankali daraja daraja ne akwai wani shekarun kuɗa amma ba hankalin ku iri ɗaya ba ka duba ka ga yadda Allah ya gina wasu al'ummomi yanzu a wasu al'ummomi za ka ga abinda ɗan shekara goma sha bakwai zai yi mu a zamaninmu sai ɗan shekara sai ɗan shekara hamsin ne zai iya yi a irin mu mutanenmu ku fahimci wannan nan can yawa zan ba ku misali harkar shugabanci da jagorancin al'umma yanzu daga an ce ga ɗan shekara goma sha bakwai a cikin bakar fata ina ba da misali da bakar fata ne ka samu bakar fata a bashi shugabancin al'umma yana shekara goma sha bakwai zai iya ko kuma al'umma za ta yadda ma zai iya za a ba zai iya ba wani abun ba zai riske shi ma ya fahimce shi ba sai ya kai arba'in hamsin wannan fa ba ina nufin duka baƙaƙen fata ba a kwatance a misali akwai irin wannan misalan da yawa ka duba fararen fata yan masu shekaru kaɗan za su iya shugabancinsu kuma a zauna lafiya usama ibn zaidi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi shugabancin yaƙin a tafi wannan abin nan tawagar da ya tura shi da ya za a yaƙi romawa shekararsa goma sha bakwai a lokacin shekararsa goma sha bakwai a lokacin manyan sahabbai masu shekara sittin suna ƙarƙashinsa ai yadda ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa da hankalinsa da zai iya mu kuma muna da wani abu ta bangaren raunin tarbiyyar 'ya'yanmu wasu mutanen akwai na san bincike ko maganganu da mutane suke yi da yawa wasu mutane suna mai da wannan abin zuwa ga wani abu ne da yake da alaka da jin ma'ana genetically muke haka mu wai bakar fata muna da retarded growth ake cewa ma'ana tunaninmu baya baya yake bai kai na jajayen fata ba wasu suna tunanin wannan amma wasu suna cewa gaskiya ba lalle ya zama haka ba magana ce ta rashin wayar da kai rashin takafa yawa rashin rashin zama a cikin al'umma masu wayewa da karatuttuka da tarbiyya da muna tarbiyyar 'ya'yanmu yanzu ku duba ku ga da 'ya'yanmu suke tashi yaro ɗanka ba zai zo zai zauna da kai da abokanka ku zauna tare da shi ba yana zuwa suka tashi ka ba muri kai ba ma san rashin kunya don haka haka zai tashi tun yana karami yana tsoron babansa da abokan babansa bai isa ya je kusa da su ba don haka abinda irin tunani na manya yaro bai iya ba sai tunanin yara da wasan ƙasa har ya kai shekara goma sha biyu tunanin wasan ƙasa ne a hankalinsa lokacin da ya kamata a ce ƙur'ani ya daɗe a kansa kuma babansa zai iya barinsa a gida idan baya nan in an yi baki ya sauke su yanzu ga balarabe galibi larabawa inda ka gida mai addini masu hankali yaro dan shekara tara ma zai iya karbar ka in ka je gida babansa baya nan bismillah ya zo zaunar da kai a falo ya shiga gida ya ɗauko abin sha ya baka a kawo gawa shayi da menene da dabino a miƙo ma kuma ya zauna yaya gida ya kaza kafin babansa ya fito a tarbiya irin ta bahaushe ko wannan zai yiwu baya yiwuwa saboda mu ba mu yadda 'ya'yan namu sun girma ba ma tukuna kullum gani muke 'ya'yan namu ba su girma ba yara ne ƙanana tashi sai kaga mutum ma wani magidanci ne magidanci ne amma saboda babansa yana da rai kullum a yaro kankani ake ɗaukarsa don haka shi kuma ana ɗaukarsa yaro kankani ɗin nan duk abin da ake ce ma abin da zai sa ya biyarin responsibility ya iya ɗaukar nauyin al'umma ya zama shugaba bai iya ba training ɗin shugabanci bai same shi ba komai saboda yi masa ake yi to wannan abin ya taimaka mana wajen ci baya sosai wajen tunani shi yasa zaka ga cewa kullum abubuwan da za mu iya a wasu wasu za su iya a wasu shekaru mu ba za mu iya su ba saboda tarbiyyar mu ba mu tashi irin wannan abun ba sai kaga mutum yanzu ko a wasu wurare kaga a wani gari ba sai na faɗi garin ba in dai an ce wani ɗan garin ne to komai girmansa yaro suke kallonsa ko ba haka bane ba yaron nan bane ɗan gidan wani shi kenan duk abin da ya faɗa ya tafi duk ƙimarsa duk basirarsa ko ya zama wani abu a wani wuri ana ganin ƙimarsa to a garinsu dai ba a ganin wani abu ne tunda an san haihuwarsa an san lokacin da uwarsa ta yi aure lokacin da kaza da kaza shi kenan sai a ɗauka abe bai cancanci ma a bashi wani girma ba shi yasa sai ba kowanda ba a san asalinsa ba sai ya zo ya fi tasiri akan mutane haka ne ko ba haka ba to sai a gyara don haka ni a fahimta ta a fahimta ta matsalar ta tarbiyya ce ba genetic problem ba ne duk da wasu suna faɗin haka ɗin allah ya kyauta to mu je to shine sai ke cewa على أن الطائفة المنصورة تقولوا كتما يقولوا مقالة سنوي على أن الطائفة المنصورة أكن ضد شيوا الطائفة المنصورة إتقنجي يد أكتي مكاوا وتقنجر يد أكتي ما مؤمنين كنا وأن أكتي مكاوا ما أهل حق جسكيانا تالد إتا والأخرى غيركما مبطلة أكم برناتكي ba ita ce akan gaskiya ba wa illa in ba haka ba falau nazaran naziru da a ce mai dubi zai duba ila mujarradil asbabin zahira kawai zuwa ga wato sabubba na zahiri kawai su kaɗai za a kalla wal adad da yawa wal udad da tattali la jazama da ya yanke kat ba tare da kokonto ba bi anna ghalabata hadhihi al fi'ata al qalila ghalabata ghalabata hadhihi al fi'ati al qalila li tilka al fi'ati al kathira min anwa'il muhalati ma'ana idan da mutum zai dubi abinda aka sabi ne abinda sabu ga muku na al-asbabud dunyawiyya sabubba na zahiri kawai akalli adadi muna so mu koma kan wancan kisa ta farko ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin badar musulmi nawa 300 da wani abu kafirai nawa dubu idan da za mu kalli kawai sababi na zahiri sababi ne kawai na zahiri ta bangaren adadi da makami su fa wancan makamin waɗanda suke abin nan dir'i kawai silke guda shida ne a cikinsu a cikin muminai mutum biyu ne masu doki a yakin badar ba mutum biyu ne kawai masu doki sauran da yawa duk a kafa suke haka aka taho yakin waɗancan kuma ga sunan akan dawaki akan raƙumi kuma kowa da takwabinsa amma an taho da haka idan da an barka da wannan sababin na duniya shi zaka kalla su waye masu rinjaye sai ka ce masu yawa masu tattali masu makami su ne za su yi rinjaye mun fahimci wannan sai ce walakin sai dai kuma wara a hada sababul mushahad a bayan wannan sababi da ake gani na zahiri din al-mushahad bil absar wanda ake gani da ido na zahiri sababun akwai wani sababun daban a'zamu minhu shine yafi wannan girma la yudrikuhu illa ahlul basair banda masu hankali ba masu iya hango wannan to wannan abin shi ake so yanzu mu hango kun gane darasin cikin abin nan ma'ana mu daina kallon sababin duniya sababin duniya ba shi za mu kalla ba in dan sababin duniya ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjayar da muminai ko akan kafirai tare da cewa sababin duniya su dan kaɗan ne su muminai sababin duniya kuma na kafirai shine mai yawa ashe kenan ba sababin duniyar ne yasa aka ci nasara ba sai mu koma mu bincike amma su waye masu wannan binciken masu hankali sai mu gano cewa abin da zai sa a ci nasara shine bin addinin Allah daga duk duk al'umma da take so ta ci nasara akan abokan gabata to su dawo kan addinin gaskiya su tsaya kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su ga Allah zai taimake su shine kawai abin da yake nufi anan sai sai la yudrikuhu illa ahlul basair ma abuta basira su kawai suke riskar wannan wal imani billahi da imani da Allah wa tawakkuli ala Allah da kuma tawakkali ga Allah was thiqati bi kifayatihi da gamsuwa da amincewa da dogaro da cewa shi din ya isa shine was thiqati bi kifayatihi ka samu kana da confidence akan cewa Allah zai taimake ka shine abin nan fiqa wa huwa nasruhu shine taimakon da Allah yayi wa izazuhu da buwayarwar da yayi wa bayi li ibadihi ga bayinsa almu'minina mu'minai ala a'da'ihi akan abokan gabarsa alkafirina kafirai waɗanda suka botsare suka ibin hanyarsa wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wataala Allah sa dai kun fahimci abin Allah madauki ya mai da mu kan hanyarsa ya tabbatar da mu akanta Allah ya sa mu cije wannan hanya mu riko da ita har zuwa tashin alkiyama in Allah ya sa wani sababi zai auku wato ya taimakawa muminai akan kafirai a cikin rayuwarmu to mu ci gaba da faɗakarwa zai yiwu ne kawai idan an koma hanyar da Allah ya yarda da ita in ku an tsaya kowa ya bi abin da ya ga dama kuma ya ce shi ma musulunci ne to gaskiya mafarki muke mu tsammanin cewa wata rana Allah zai taimaki wato irin wannan musuluncin dai da ake marar kyau a ce Allah zai taimake shi akan kafirai Allah ba haka yasa bai ba yawa mu koma kan hanyar Allah Allah kuma ya taimake mu Allah muke roƙo ya ƙara tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ba mu ilimi mai amfani ba mu ikon aiki da ilimin mu Allah ba mu haɗin kai da son junan mu Allah taimake addinin musulunci da musulmi a ko ina wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka وأتوب إليك